إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الفضل الثاني عشر الصيام مدرسة للأخلاق والانتصار عن الشهوات ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخف فإن صبه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم كل حسنة يعملها ابن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة يقول الله عز وجل إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي فهو لي وأنا أجزي به والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلف الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك وعن عثمان عباد الله ابن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال وعن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يقول فضيلة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم وداء للصائم ووسيلة لطهارته وأفافه وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان الشيطان ويقوي سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da taimakonsa da agajinsa Allah ka taimake mu ka agaza mana Allah ka sami lafiya mu gama lafiya yan uwa masu albarka satin da ya wuce mun yi magana akan falala da alherin azumi mun ɗauko fawa'il na siyam irin alherin da ke tattare a cikin azumi akwai 'yan abin da suka saura mu faɗa amma gaɓoɓin za su zama guda uku gaba ta farko shine ƙarasa bayanai dangane da falalar azumi gaba ta biyu ita ne jan hankali ga waɗanda allah ya horewa domin taimakon masu azumi gaba ta uku ita ce yayin da wasu suka ɗaura ɗamara domin bautawa allah a cikin wannan wata to akwai wasu kangararru fandararru da su kuma suka ɗaura ɗamara domin kauce wa tafarkin Allah a cikin wannan wata Allah ka tsare mu na farko falala ta goma sha biyu mun yi falala tun daga ta ɗaya har kusan zuwa ta goma sha ɗaya satin da ya gabata falala ta goma sha biyu malamai suka ce shi azumi makaranta ce na koyon ɗabi'u da kuma samun nasara akan sha'awa-sha'awan ɗan adam na duniya in mutum ya rungumi azumi to daga cikin fa'idar da zai samu shine akwai ɗabi'u da zai koya da halaye masu kyau wanda azumin ke koyar da shi da kuma samun nasara da galaba akan manya-manyan abubuwa na sha'awar ɗan adam ke zakewa a lokacin da baya azumi ya tabbata daga abu huraira allah ya haɗa mu da shi a aljanna abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin aikin ɗan adam nasa ne amma banda azumi wannan nawa ne kuma ni ne zan ba da sakamako da abin da na ga dama duk wani aiki da ka sani Allah ke wakilta mala'iku su zuba ma lada amma banda azumi Allah hi da kansa yake zuba wa mutane sannan azumi garkuwa ne daga wutar jahannama kamar yadda ya kasan garkuwa da zaka tare sara ko suka a lokacin yaƙi to haka azumin shi kuma ke tare maka azabar wutar jahannama in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce don haka idan ranar ɗayan azumin ɗayan ku ta kama yau aka ce ɗaya ga watan ramadan ko kuma ma yana wani azumi na nafila ko na kafara kowanne irin kalar azumi ne ba iya azumin ramadan kawai ba annabi ya ce falayar fuf kada mutum ya yi kwarkwasa ma'ana dukkanin abin da ya shafi zakke wa iyali ko wani a makamancin haka ya watsar da shi kada kuma mutum ya yi maganganu na batsa da maganganun da za su rage masa ladan azumi kar mutum ya dinga ihu da hayaniya a cikin gari da jama'a kamar yadda yake a cikin wani wata wanda ba azumi ba ko kuma a lokacin da baya azumi kai annabi ya ce da a ce wani ma zai ruga ma a shar ko ya nemi fada da rigima da kai abinda ake so ka ce masa ni mai azumi ne don haka ba mafaɗaci ba ne mutum ya zolaye ka ko ya tsokane ka ko ya takale ka da neman fada to a cikin ramadana ko lokacin da kake azumi ko da na nafila ko na kafara to so ake ka cewa mutum kai azumi kake don haka ba lokacin faɗa bane yanzu in ya isa ya tare ka bayan ka sha ruwa ko in ya isa ya tare ka bayan ramadan ya ga aiki da gamawa amma dai a lokacin azumi ba a buƙatar wannan kaga wannan yana koyar da halaye masu kyau ne da ɗabi'u masu kyau da yanayi na mu'amala da mutane mai kyau wanda za ta taimaka wa mutum wajen mu'amalantar mutane a lokutan azumi da ma lokutan da ba na azumi ba annabi ya ce na rantse da ran wanda abin na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannunsa shine allah subhanahu wa ta'ala lalle warin baki da ke fitowa ga mai azumi saboda rashin cin abinci da womin ɗin baki baki ya zauna wuni guda ba a motsa shi ba don haka za ka ji wani abu na tashi a ciki ba wai da rashin tsafta ko da rashin gogewa ba a'a wannan zamansa da ya na wuni guda ba a ci komai ba ba a motsa shi ba shi yake kawo wannan warin annabi ya ce to a gurin Allah ya fi ƙanshin almiski Allahu akbar mai azumi yana da farin ciki guda biyu in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama farin ciki na farko shine lokacin da ya sha ruwa ka lura duk lokacin da musulmi ya sha ruwa to yakan tsinci kansa a cikin wani jin daɗi da annashuwa irin wanda ya jima bai same shi ba ko kuma bai ji shi ba a wani lokaci ma a gurin da ka sha ruwa kana iya kwanciya har bacci ya kwashe ka saboda daɗi da ni'imar da ka ji a wannan lokaci farin ciki na biyu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farin cikin haɗuwa da Allah babu wanda yake cikin farin ciki a cikin musulmi kaf irin wanda yake ibadar azumi musamman yake kula da azumin ramadana ya kiyaye daga duk abin da zai bata masa wannan azumi sannan kuma ya riki azumin na filfili da ake yi bayan ramadan to babu wanda ke haduwa da Allah cikin sauƙin haduwa da ni'imar haduwa da rahamar haduwa sama da wannan mutumin wannan lafazin na bukhari ne a lafazin muslim ya zo da wasu ma'anoni sabanin wanda muka ambata amma dai dukkansu mutaqaribatul ma'ana ma'anoninsu suna zuwa kusa da juna don haka ba sai mun karanta ruwayar muslim ba ya tabbata daga usman dan abil as Allah ya hada mu da usman dan abil as a jannatul firdausi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumi garkuwa ne ka junnati ahadikum min alqitali kamar yadda dan uwanku ke rike garkuwa idan an yi harbi ko sara yake tarewa da ita to shi kuma azumin garkuwa ce da zai tare shi daga wutar jahannama Allah ka tsare mu daga azabar wuta har ilo da ya tabbata dai annabi ya ce ya ku taron matasa gaba daya wanda dai yake da dama da hali to kar ya zauna haka ya aure wallahi tallahi akwai hikima da annabi ya ce matasa su yi aure idan sun samu hali a cikin satin nan da ya wuce wani yaro ya kira na ɗan kasuwa ne a nan cikin garin gombe ba buƙatar sai na yi bayanin waye ne ko ya yake balantana har wani ya gane shi amma darasin da ke cikin abin da ya same shi ne nake so in faɗa mana ya kira ni yana kuka ya mun voice cewa yana roƙona don allah yana so in saurare shi saboda in ba haka ba to shi fa ya shiga uku ya lalace na ce me ya shigar da kai uku har ya lalata ka bawan Allah ya ce shi yana daga cikin masu zuwa su saurari karatuttukan ma'anan kuma yana cikin waɗanda suke zuwa nan sallar juma'a ya ce yana daga cikin abin da ya ɗauka a abubuwan da yake ji daga gurinmu shine kyamar alfasha ta zina da kuma yunkuri da ƙoƙari da yake wajen ganin cewa ya mallaki mata ya aura wannan shine abin da ya sa a gaban shi ya ce to ana nan a cikin wani hali a wannan hali jiya sai wata mata ta zo masa ta masa karyar daga inda take ta faɗi inda take cewa ta zo gurin wata ne ba ta same ta ba amma tana neman ya sama mata gurin da za ta kwana kai daga jin wannan kasan iskanci ne domin garin da ta faɗa ko da daddare ne tana iya komawa garin inda ta fito ko da daddare ne tana iya komawa ƙarshe dai ya mata iya bayanan da zai mata suka rabu to ashe ya karɓi nan ta ita ma ta karɓi nan shi bayan ta bar gurinsa sai ta kira shi ta ce masa da Allah ya zo tana neman gudunmawa ta zo ta shiga wani hali a inda ta je za ta kwana kaza kaza ta mar maganganun da za ta ja hankalinsa ya je don taimaka mata a ƙarshe dai bawan Allah nan ya ce da ya je yarinyar nan bata rabu da shi ba har san da ya zina da ita wallahi tallahi tun da wannan abin ya same shi ya shiga bala'i da tashin hankalin da ni kaina wallahi tallahi san da ya tsorata ni ya bani tausayi domin shi abin da yake cewa shine in nema masa inda za a tsayar masa da haddin musulunci ba zai iya komawa gaban Allah da wannan sabon ba duk inda ake tsaye da haddi na musulunci in mutum ya yi zina idan ina wa girman Allah nema masa inda za a yi masa wannan yana kuka yana gaya mu dama ita zina ko saban Allah ba ka dawowa hayyacinka sai shaidan ya gama da kai lokacin da abin ya ɗugunzumo maka duk wani abu ba za ka tuno shi ba kuma ba zai zo a ranka ba yadda ka san mahaukaci haka mutum zai ke komawa sai ya aiwatar da abin ne kuma sai hankalinsa ya dawo jikinsa yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina a lokacin yana da rigar imani tattare da shi sai in ya gama tukunna na ce masa dan uwa ba a tsaye da shari'ar musulunci a ƙasar nan a yanzu babu kuma wata kotu da aka lamunce mata tsaye da irin wannan haddi kuma muna rayuwa ne a ƙarƙashin constitution wanda yanayin ƙasar ya nuna babu damar a tsayar maka da wannan haddi kuma ko da za a tsayar ni ba ni zan tsayar ma ba amma abin da zan baka shawara ka koma ga Allah ka yi addu'a Allah ya yafe maka kuma ka ja baya duk alaƙar da ke tsakaninka da wannan mata ka yanke ta ya nemi sai mun hannace masa ba na so ni ma mu haɗu da kai Allah ya rufa ma asiri ka rufa wa kanka asiri ka bar wannan matsalar tsakaninka da ubangiji ka tuba wannan abin da ya sa na kawo shi jama'a wallahi nasa ne kaɗai ya bayyana amma ina mai rantsuwa muku da Allah akwai matsaloli irin wannan wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu wannan hikimar ta sa annabi ya ce matasa idan kun samu dama ku yi aure da haka daga cikin shawarar da na bahi na ce masa tun da kai ɗan kasuwa ne har kana da shago wannan tunanin da mutane yau aka saka musu na cewa in mutum ya aure zai talauci zai sha wahala wallahi tallahi ba karamin gurgunta matasan mu aka yi da wannan tunanin ba za a ga mutum yana da jari yana da abin da ya kai a ce ya yi aure amma yana zaune haka wani ma yana da gida ya gina bai yi auren ba sau da haka annabi ya ce ku yi aure ya ce domin yana rintsa idanu yana kuma tare al'aurar ɗa namiji daga sabawa Allah ko ya mace sai manzan Allah ya ce to amma in ba ku samu dama ba to ga mafita guda ɗaya shine ku dinga azumi domin azumi kariya ne daga afkawa sha'awa kuma kariya ne daga shiga wutar jahannama wannan shine muhallin shahidinmu malam bin baz Allah maɗaukakin sarki masa rahama da ya karanta wannan hadisi sai ce fa bayyana nabi alaihi salatu wasalam anna sawma wija'un li sa'imi wa wasilatu li taharatihi wa afafihi sai Allah ya nuna mana wannan azumi wato kariya ne daga shaidan sannan hanya ce ta tsarkakuwar bawa sannan katanga ne daga wutar jahannama da kuma kariya daga kamewa ta dan adam ya samu kamewa a rayuwar shi wannan bai faru ba in ji malam bin bas face saboda shaidan yana tafiya a cikin dan adam kamar yadda jini ke gudana yana tafiya yace shi kuma azumi yana zuwa cikin wannan gurare ya ratsa ko'ina cikin gabarka ta yadda zai matso shaidan daga cikinta ba zai samu galaba a kanka ba yakan tunatar da kai Allah yana tunatar da kai girman Allah sai zamanto ƙaƙa da sultani da shaidan yake da shi a kanka ya yi rauni sai imaninka ya ƙarfafa takawar Allahnka ta ƙaru yasa za ka ga a azumi an fi zuwa sallar jam'i saboda azumin ya matse matsalar shaidan daga cikin zukatan mutane ya karfafa musu imani an fi zuwa sallar jam'i an fi zuwa gurin karatuttuka da wa'azi an fi yin sadaka yanzu wani tun da azumin bare ya wuce bai ƙara bawa wani ƙwandala ba amma wallahi azumin nan zai yi saboda a wancan sauran watanni shaidan ne ya hana yanzu kuma Allah ya maganta matsalar shaidan din da haka zai yanzu wani rabansa da jam'i a yi sallar jam'i full ralloli biyar asuba a zahar la'asar magariba isha da shi wallahi wallahi tun wancan azumin in ya samu azahar ba zai samu la'asar ba in ya samu la'asar ba zai samu magariba ba in ya samu magariba ba zai samu isha ba haka amma yanzu azumi ya zo zai yi wahala ya bari har ma ajanda mutane suke saka wa kansu Allah ya saka da wannan ajanda kuma Allah ya sa ta zarce bayan Ramadana shi ne kaji mutum ya ce in Allah da zan yi kokari babu jam'in sallar da za ta wuce ni a cikin watan Ramadan fa hani ammari Allah ka ya bawan Allah wannan madalla da irin wannan tsari kuma ai sa'a wannan training din ya wuce maka har bayan Ramadan to alama ce da take nuna Allah ya karba azumin ka Allah ya ba mu iko gabaki daya kamar yadda muka ambata azumi yana yin ceto jama'a kuma yana kai mutum zuwa ga rahamar Allah Allah ka kai mu gabaki daya gaba ta biyu a gurguje shine gaba ta magana taimakawa mutane a cikin ramadana ko ba a cikin ramadan ba na samu malam sari yana bayani Allah ya saka mishi da alkhairi yan uwa ku sani duk da cewa kayan abinci ya yi araha kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce to akwai ɓangaren nasiha da ya kamata mu yi ga masu shaguna masu shago ku ji tsoron allah wallahi tallahi in ka je ka sayo kaya da farahi mai sauƙi ka sayarwa ɗan adam musulmi da farahi mai araha wallahi wallahi allah zai kama ka domin abin ya zama yanzu rijiya ta ba da ruwa guga ya hana kuma da wannan ne za ku gane na rantse muku da Allah daga cikin matsalolin ƙasarmu ba wai shugabanni ne kaɗai matsalanmu ba ina mai rantsuwa muku da Allah da yawa daga cikin mu da muke ƙasa talakawa mu ma mugaye ne haka ne ko ba haka ba ku daina zara min idanu ba wani zara min idanu da za ka kai ne ka san na fa karfin ka zazzare min idanu wallahi wallahi tallahi daga cikin matsalar ƙasarmu bayan shugabanni to kuma mu dawo kanmu mu kanana da muke kasa in ba haka ba ta ya za a yi a ce ana sai da buhun masara yanzu dubu arba'in da takwas da tara wacce take da kyau sosai ita ce dubu hamsin da ɗaya da biyu amma a ce har yanzu kwanan garin masara bai gaza daga dubu ɗaya ba tsakani da allah idan tsohon kaya ka saya mai farashi mai tsada babu laifi ka sai da shi a wannan farashin amma wallahi in ka je ka so sabon kaya mai sauki ka zo ka ka fake da wannan tsadar ka ci gaba da auna wa mutane da tsada wallahi za ka yawa a bakinta Allah ya sauƙaƙa mana amma wasu suna so sai sun azabtar da mu da ƙarfin tsiya to mu dai ba za mu daina addu'a ba Allah ya ruguzo da kayan abinci ƙasa Allah ya sake sauko da hiyayi araha sannan kai mai shago da kaki ka sauko da hi yadda Allah ya sauko da hi idan kayanka mai tsada ne ka sayo to muna addu'a Allah baka ikon sayarwa ka sayo mai sauki ka sayarwa da mutane idan ko mai arha ka sayo ka zo kake gallazawa mutane to ya Allah ga al'ummar ka suna shiga azumi ko suna kokarin shiga azumi wasu mugaye a shaguna suna sayar musu kayan tsada Allah ka ruguzo su su ma ya Allah Allah yadda ka ruguzo da waɗanda suka saya suka ajiye don su mugunta wa talakawa su ma Allah ka ruguzo da su domin ai azzalimi bai fa azzalimi ba kowa da kada zalunci shi mai babban matsayi yayi babban zalunci mai karamin matsayi ma yayi karamin zalunci saboda haka wallahi masu shaguna ku ji tsoron Allah ana korafi yanzu a cikin gari akan ku cewa kun ki ku sauƙaƙa wa mutane kun ki ku sauko da abubuwa yanzu ɗazu nake tambaya nake magana da wani yake ce min ya bincika ya ji a taraba ko a adamawa ne buhun dawa naira dubu talatin da biyar na ce ma sha Allahu tabarakallahu Allah ya ƙara ruguzo da ita kuma na ga wasu shawarwari da ake bayarwa kar ku dinga ɗaukar abin abin wasa ne cewa idan mutane shago sun ƙi sauƙaƙa mutane ku mutanen anguwa ku haɗa kanku ku goma sai wannan ya kawo dubu biyar wannan ya kawo dubu bakwai wannan ya kawo kaza sai ku haɗa ya guje ku sayo buhun ba shi kenan ma aka yi sati guda ba a zuwa shagon ai dole sai sako aiko ko ba haka bane wallahi magana ce yan midiya suna saka ta kamar wasa wallahi ba maganan wasa ba ce in sun kisi muku sauki ku haɗa kuɗin ku makota ku biyar kowa ya kawo dubu goma goma a haɗa dubu hamsin ba he kenan ya ji a sayo buhun masarar ba a ba da dubu biyu a kai inji a niƙa sai a zo a kasafta shi kwano-kwano a auna kowa ya jaye gida idan shinkafar sun isa ko da ita ku haɗa kuɗin ku je ku sai buhun tun da dai buhun kan ai dole ya sauka ku je ku siyo in sigan sun ƙi in taliyar sun ƙi duka to amma ina mai rantsuwa muku insha Allahu ta'ala ko an ƙi ko an so dole a rahan nan sai ta shiga cikin mutane wallahi insha Allahu ta'ala don haka muna kiran masu sayarwa da masu saya kowa ya ji tsoron Allah sannan muna kira ga wanda Allah ya yi wa fatahi da ku ji tsoron Allah ku taimaka wanda ba su da shi al'umma tana cikin wani hali har yanzu da muke maganan nan wallahi ku ba za ku san wasu abubuwa da suke faruwa ba amma masu da'awa da masu karantar da mutane kusan yanzu an wayi gari babu waɗanda ake kai wa kuka irinsu saboda ana ganin kai ne mai aya da hadisi idan aka faɗa ma za ka fi tausaya wanda ya kawo ma kuka da haka kowa ya ɗebo matsalar ka gurin ka zai zo kowa ya ɗebo matsalar sa gurin ka zai zo koke koken har yanzu ba su kare ba fatarar tana nan rashin abincin yana nan ku taimaka ku yi aiki wajen raba wa mutane kayan abinci da tallafa musu wajen yadda za su rayu su yi azumi mai ma'ana su yi azumi da abin wato abincin da za su ci a bakinsu ko da ku ba wani na musamman ba ne amma a ce mutum musulmi ya kai azumi tuwo da zai sha ruwa da hi tuwo jama'a ba hi da hi a gidan shi wannan ba karamin masifa ba ne shinkafar da zai barbada mata mai da yaji ya sha ruwa da ita yayin da kai ka ci duk wani nau'in kayan abinci da nau'in kayan fruit amma a ce shi shinkafar da zai ci bai da ita kuma kana musulmi kana da hali gaskiyar magana wannan ba karamar masifa ba ne da haka muna kiran 'yan siyasa waɗanda allah ya ba su mukaman gwamnati a hannunsu da su ɗauko kayan al'umma da yake hannunsu su zo su taimaka wa bayan allah gwargwadon iyawa haka ma'aikatan gwamnati manya haka 'yan kasuwa manya lokaci ne da ya yi da za ka taimaka kuma wallahi ku sani kaga taimako a farko-farkon nan lokacin da ɗan adam ya fi bukata babu taimakon da ya kai shi ma'ana kuma ya fi kai hisabin lada ko da za ga sai biyar ga ramadan ko goma ga ramadan ko ashirin ga ramadan wani ma sai ana saura kwana biyu sallah wani ma sai bayan sallah kuma ya yi niyyar taimakon amma shaidan yana ta hana shi a shaitanu ya idu kumul faƙara wa ya amurkum bil fahsha wallahu ya idu kum magafiratan minhu wa fadla shedan yana muku alkawarin in kun yi alheri za ku talauci in kun bayar za ku shiga uku sau nawa wani akwai wanda ya faɗa min yace malam ka taya na addu'a shedan yana galaba a kaina nace me ya faru yace malam sai na ɗauko kuɗi na kirga na kirga na kirga zan fitar da wanda zan yi fi sabilillahi sai in ga tudun kuɗin da yawan su in ce yanzu wannan duka zan cire in ba wani ba aikin da ya yi mun yace wallahi in ƙara haɗa sai in sa kyauro in ƙara naɗewan aji ya ce amma na gama tunani na babu abin da yake hana ni wannan abin face shaidan don Allah ka taya na addu'a Allah ya mun maganin shaidan nace ai Allah ba zai yi ƙarya ba ai shaytanu ya idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha inda aikin banza ne ko za a zo a yi maka bambadanci da gudu zaka zubar da kuɗin da ba kai ma yi tsammanin ka zubar da su ba yo nawa ne suke wannan a zo a wasa shi a wasa shi a gaban mawaka a gaban makiɗa ya ɗauki bandiran kuɗi yana ɓallewa yana watsawa 'yan iska da matsiyata haka dai ko ba haka ba sabbi dal saboda shaidan ya zo ya yi kane kane a gurin an wasa shi wasa wanda ya ji a ransa ya kamata ya baza kuɗin da haka sai ta iya ta bazawa ai ta taka kuɗi ai ta taka daloli amma a lokacin da azumi ya zo mutane suna neman abin da za su sha ruwa mutane ba sa iya taimaka musu kai daga nan ka san cewa shaidan ya dafi maƙyan ka ya yi gaba da kai wallahi saboda muna jan hankali ga masu hali da su taimaka sannan a lokaci guda kuma muna jinjina da fatan alheri ga masu taimakawar domin akwai waɗanda muka sani wanda wasu kuma ba san su ba iwar haka har sun gabatar ma da alheran da suka yi niyyar yi wa mutane a watan ramadana wani yanzu haka ya raba zannuwa da ya duka da kuɗin ɗinki wa waɗanda suke da bukata cikin dangi da 'yan uwa da abokan arziki da masu ainihin wato bukata ta musamman gajiyayyu da miskinai duk ya gama yana jiran ladansa a gurin Allah wallahi tun da niyyar ka niyyar ramadan ne Allah sai ya baka ladan ramadan domin akwai wani mentality da mutane suke da shi wai sai mutum ya ce maka shi ba zai yi kyauta ba sai ranar ɗaya ga watan ramadan a ranar ne shi zai bada abubuwansa wala Allah yana fatan falalar Ramadan ne na rantsi da Allah in dai wannan niyyar ka ce ko da kwana uku ko kwana hudu kafin Ramadan ne kai alheri Allah zai baka ladan kaya a Ramadana domin innamal a'malu binniyati ko binniyati Allah yana ba da lada ne gwargwadon niyyar da ka kulla a ranka na aikin da zaka yi fara ka wannan tunani na cewa sai Ramadan ya shigo ka daina damunka kawai ka dauka ka bayar ka jira sakamakon ubangiji akwai wanda suna yin haka ko sun yi haka ko za su yi haka sannan na gaya muku taimako ba iya kayan abinci ba ba iya kayan sallah ba ba iya kayan more rayuwa kadai ba ku dinga duba basic abubuwa da abubuwan da mutane suke da bukata kuna taimaka musu za a ɗauki police ka taimaka ka ɗauki 'ya'yan talakawa za a ɗauki soja ka taimaka musu duk kana kan layin taimako bawan Allah wasu talakawa ko marayu suna buƙatar registration na makaranta biya musu munasaba akan wannan akwai wani bawan Allah dokta ina jin ana ce masa dokta aliyu bakwaiwa adamu mai goro ina jin inda ban manta sunan ba wannan bawan Allah kwanan nan a cikin sati biyu da suka wuce ya sayi fom ɗin jam na naira miliyan talatin fom na jam da ka sani kun san dai yadda al'ummar mu take cikin talauci da bakin ciki na harkar ilimi haka ne ko ba haka ba wallahi mutumin nan haka ya sayi fom ɗin jam na naira miliyan talatin ya raba wa talakawa da ƴaƴan da marayu da gajiyayyu yace duk su je su ya biya musu sannan yace duk wanda ya je shi ya rijista to registration ɗin ma an biya masa irin waɗannan idan da za su yawaita cikin jama'a da ba ƙaramin alheri zai zama wa bayan Allah ba to amma sai ka sa mutum ɗaya ne ko mutum biyu za su yi mu kan nan ya kawo mana fom guda goma mun raba wa 'ya'yan talakawa da marayu waɗanda suka je suka rijista suka je suka abin nan so muna so al'ummar mu ta koma tana duba menene bukatunmu ta ina kuma za ta shigo ta taimaka mana saboda haka ramadan ne ka taimaka a gurin tafsiri ka taimaka a gurin ta'alim ka taimaka a gurin tahajjud ka taimaka a gurin tarawihi ku yi abincin shan ruwa ku raba a masallatai wallahi ku daina raina wannan aikin akwai mai ɗumbin alheri a ciki na rantse da Allah akwai mutanen da da waɗannan guraren suka dogara suke shan ruwa a cikin watan ramadana banda wannan gurin ba su da gurin shan ruwa kuma na roƙonku don allah duk wani masallaci duk wani masallaci da ya buɗe harkar shan ruwa a ramadan idan kuka ga wani bawan allah ya zo bayan ya sha ruwa yana ƙoƙarin ɗauka ya tafi da shi gida ina mai roƙon bayan allah da su bar irin waɗannan mutanen su tafi da shi gida wallahi akwai wanda sai ya ci ne sannan zai samu wanda zai kai wa iyalan su masu ci akwai wanda sai ya sha ruwan a nan sannan ya ɗauka ya saka a cikin aljihunsa idan ya je ya ce to mamar suwa na ga ɗan abin da aka samu ku ci wannan da haƙuri a ramadana jama'a nawa ne jama'a aka kama su aka kama su da ɗan hali na magana ɗaukar kayan abinci ko wani abu amma daga ƙarshe aka bincika aka samu yunwa ne da fatara ta suka ɗauka akwai wata yarinya abin ya jima da faruwa a jihar kaduna mata ne take yin abincin sayarwa sai yarinya ta zagayo sai ta ɗiba sai ta gudu ta yi iya tarkon duniya ta kama mai ɗiban abincin nan ta gagara kun san mai matan nan ta yi wallahi ta ɗebi guba ta saka wa abincin yarinya ta ɗebi abinci kafin ta isa gida gurin uwarta ta zauna ta ci ita kan ana aka ɗaugawarta daga ƙarshe aka gano ashe in ta ɗebi abincin in ta ci he ta ɗiba he ta kai wa uwarta uwarta tana kwanta ba ta da lafiya babin bai ba su abinci duk duniya sai Allah ta wannan hanyar da take ɗauka a gurin waccan a nan jihar Kaduna akwai irin wannan saboda haka in kun ga mutum ya ɗauki take away ko ya ɗauki ledar kunu ko ya ɗauki ya ɗebi kosai a leda zai tafi da shi don Allah ku yi haƙuri ku bar shi ba ku san me yake ciki ba in so samu ne ma a zauna da hiwanin mun ga kaɗe bako sai lafiya me yake faruwa idan yi bayanin cewa wallahi zai kai gida ne ku je ku bi sawu kun tabbatar da haka a ɗebi iwaken da mai da suga da geron kunu duka a bashi a ce ka yi a gida ba sai ka fito masallaci ba to wannan shine kun taimaki al'umma kun taimaki musulunci amma ɗaukar matakai akan waɗanda suke cikin irin wannan hali ba a san menene ya jawo suka yi haka ba to wannan yana daga cikin rashin lissafinmu da rashin kan gadonmu to da ina jan hankali don Allah masallaci wanda suka hada abin shan ruwa ku dinga daga kafa wanda suka zo shan ruwa kuka ga alamun akwai talauci ta tare da su jama'a dan Allah ku dubi yan atafa sau da yawa zaka ga mutum yana ataba sai ya ga za a dab da shan ruwa sai ya fake a wani masallaci zai sha ruwa yawo ne yana yawo yawo ne a rana ya zo zai sha ruwa a masallaci ka dinga hantar shi idan wannan abin dalla da ka kawo shi to ka yi haƙuri da halin da suke ciki wani lokaci wasu abin da mutanenmu suke bayyanawa wallahi tallahi fatara ce da talauci yake sa suke bayyana shi in suna da hi ba za su yi haka ba kamar yadda kai da kake da hi ai baka fito masallaci ana kokawa da kai ba haka ne jama'a ko ba haka ba a gida ka zauna da kai da iyalanka kuka sha kuka more kuka nade kayan kuka kai su gurin wanke wanke amma shi da Allah bai masa wannan bane yake fitowa har ya zo ana kokawa da shi a gurin shan ruwa wannan yana daga cikin abin da al'ummar mu ya kamata dinga dubawa sannan masu taimako don Allah muna jan hankali a daina taimakon ban gishiri in baka manda a sami mutumin da an san a wadace yake ya kai shi ma ya saya ba wani a ɗaya buhunan shinkafa a kaimar buhunan suga a kaimar buhunan kaza kuma da yawa daga cikinsu ba ma rabawa waɗanda suke da bukata suke ba a wasu lokuta wallahi ni na ga mutanen da za a ba su wannan abin kuma su ɗauka su kai kasuwa su sayar jama'a haka ne ko ba haka ba ga wasu can kuma suna nema ko da a tafin hannu a ba su dafa ba su da shi sau da haka ku bincika a anguwa ba za ka rasa wanda kai daga ka gan shi kai ka san wannan yana cikin bukata ba ka da bukatar shi ka bincika rigar jikinsa kawai ta bayyana halinsa kulan da ya saka a takwaikwaye ta nuna halinsa binciki ina iyalansa ina ne gidansa me matsalar shi kai masa taimako wallahi tallahi irin wannan taimakon ne Allah yake ba da cikakken lada a kan shi mun karanta tarihi ɗaya daga cikin jikokin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama al-imam al-hasan ko imam husayn yakan fita da kayan abinci cikin dare yana rabawa gidan talakawa duk duniya an rasa gane wa yake wannan aikin alherin akwai wasu gidaje da ya ware da daddare sha biyu zai goya buhun suga ko buhun madara ko buhun shinkafa a bayansa ya je ya jibge a wannan kofar gida ya sake koma ya ɗauko wani ya kai wannan kofar gida kawai sai dai ka buɗe ka ga katon ɗin madara ga katon ɗin suga ga katon ɗin kaza ka ja ka shiga gida aka gasa gara waye ba a gane mai yin wannan abun ba sai ranar da Allah ya ɗauki rayuwar shi aka ga kwana ɗaya biyu uku sati ba a zo aka ajiye aka ce ashe bawan Allah shi ke kawowa yana mutuwa ga abin ya tsaya yasa Allah ya ce in tubudu sadaqati fa in mahiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah ya ba mu iko abu na karshe yan uwa kamar yadda na faɗa akwai wanda sun shirya badala da iskanci a cikin wannan wata kamar yadda wala Allah da ni da kai muka shirya karatu karatun ƙur'ani tafsiri a'a abin nan sadaka kyauta taimakawa marayu gajiyayyu da dai shauransu to akwai wanda kuma sun shirya wata shegantaka a cikin ramadan din nan na ji ɗaya daga cikin wasu malamai yana yana rawaito wata magana wanda maganar nan ta tayar min da hankali ya ce akwai wani mawaki daga cikin mawakan ƙasar nan waɗannan 'yan iskan dai da 'ya'yanmu yau suke biye musu ya yi wata waƙa ta baɗala da batsa da iskanci ya yi wata waka ta rungume-rungume tsakanin namiji da mace ya fito ya yi sanarwa ya ce ya fitar da wata waka ya gama ta ya gama shirya ta ba zai fitar da ita ba sai ranar ɗaya ga watan ramadana abin da ya fito ya faɗa kenan sai ran ɗaya ga watan ramadana zai sake wakar a yi suhur da buɗe baki da ita ya allah idan wannan labarin ya tabbata kamar yadda wannan malamin ya bayyana Allah muna roƙonka da duk abin da kake iya kama wanda zaka kama da shi Allah ka kama wannan yaro kar ya sake wannan wakar ya Allah duk wasu 'yan iskan mawaka da 'yan iskan tiktok da suka shirya shegantaka da iskanci yanzu wani kwamidi na ga an yi wallahi da na ga abin sanda idona suka fashe da kwalla saboda abin isgilanci ne ga addini isgilanci ne ga azumi isgilanci ne ga kaza wai watan ramadan ya kama zan faɗa abin ne saboda mutane su guji abin ba dan kuma a faɗa ka je ka kai ma ka mai da abin abin faɗa ba wallahi ba dan a babun wa'azi ya halatta ka faɗi wani abu wanda zai zama an karar da mutane na wani abu da mutane suke ba wallahi da ba a faɗa ba wai watan azumi zai kama za a ɗaura shaidanu don haka idan kika nemi saurayinki kika rasa to shi ma yana cikin shaidanu shi ma an kama shi kenan sai a fashe da dariya a sa irin wannan gwaigwai mai wannan ihu kuma wani ya kalla ya yi dariya har ma ya yi shiyarin ana izgiranci da addinin Allah da azumi bara akwai waɗanda suke shiga kwari ana zuba musu ruwa ana ɗaukar su a bidiyo ana ɗora wai ga azumi ya gala bai tashi ana kuza masa ruwan sanyi na rantse da Allah za ku gamu da Allah za ku gamu da Allah ai dai ibadar azumi kuke wannan shegantakar da iskancin ko na rantse da Allah za ku gamu da Allah da akwai waɗanda sun shirya komedi fina-finai video clips na komedi akan ibadoji na azumi da ibadar tarawihi da tahajjud kuna ga har tarawihi za a ɗauko ga wani ga wani liman wai fijo za a zo a saka shi yana sallah Allahu akbar Allah assalamu alaikum sai a sa gwaigwai sai a tuntsire da dariya da sallah da sallah ake wa mutane kwamiti ana iskanci Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wa tabu shahawat Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wallahi sai ka tuba sannan Allah ya barka kun wulakanta ibadar sallah kun ci mutuncin addinin Allah saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu ɗaura ɗamara ta shiga wannan azumi da kyakkyawar niyya da shirye-shirye na ibada da kame kai ka zama absent in ba a gurin tafsiri ko a neme ka a rasa ina ka shiga na rantse da Allah ko ba za ka yi wata ibada ba gara ka nizumci zaman cikin gidanka ya fi maka alheri akan ka fito ana shegantaka da kai amma a ce a cikin watan ramadan kana cikin wanda suke yada iskanci ko ake iskanci da su ko ake hayaniya ko ake fada ko ake rigima to wannan sharri ne Allah ka tsare mu daga sharri karamin sa ko babban sa yan uwa zamu dakata a nan saboda kurewar lokaci muna addu'a Allah ka shigar da mu Ramadana da imani da kuma neman ladan sa ya Allah Allah ka shigar da mu wannan wata mai alfarma da imani da kuma neman lada a gurinka ya Allah ya Allah yadda wasu ka shirya shirin ibadoji Allah ka sa su cimma burinsu ka ba su nasara akan abin da suka shirya za su wanda suka shirya za su yi alkhairai da kyaututtuka da sadakoki na zannuwa da yaduka da kayan abinci da madara da suga da sauran nau'in kayan more rayuwa Allah idan sun yi niyyan nan ka ƙara musu ƙarfin niyya su ninninka abin da suka yi niyya za su bayar ya Allah ya Allah waɗanda duk suka taimaki wasu a cikin wannan wata Allah ka taimake su ya Allah waɗanda duk suka agazawa gajiyayyu da mabukata Allah ka agaza musu ka taimaka musu ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan fatara da yunwa da tsadar abinci da take damun mu Allah ka ƙara yi mana ƙasa da ita ya zama kowanne talaka zai iya mallakar abinci ba tare da yaro kowa ba ya Allah ya Allah guraren ibada da aka shirya tafsirai Allah ka sa a gabatar da su cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ya Allah darussan da za mu ci a cikin wannan wata ubangiji ka ba mu ikon aiki da shi wanda kuma dama muna kai Allah ka ƙara ƙarfafa mana gwiwa a kai ka ƙara ƙarfafa mana imani da zukatanmu a kansa ya Allah ya Allah muna roƙonka wanda suka shirya baɗala da shegataka Allah ka kame hannayensu ya Allah idan a cikin iliminka na gaibi ba za su kamu ba Allah ka ga bayansu ya Allah Allah ka tarwatsa shirinsu ya Allah Allah ka lalata shirinsu ya Allah Allah ka wargaza shirinsu ya Allah Allah ka bar bayinka cikin abin da ya shafi nutsuwa da ibada a cikin wannan wata ya Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa wannan azumi ya zo mana da sauki ya Allah ya Allah wutan nefa tana zaune a yanzu a yanzu dai daidai gwargwado akwai wutan nefa tana samuwa domin idan mutum ya abin yabawa ka yaba masa daidai gwargwado wuta za ta zo ta yi awa biyar awa shida awa bakwai wata ran har awa goma kai a wasu gurare ma ana kwana da ita tun daga karfe shida na yamma har karfe shida na safe ya allah to ba girin girin ba dai ta mai eh gaskiya ne jama'a ya Allah ka sa wannan wuta ta ci gaba da zama mu mori shan ruwa da suhur da ita ya Allah a cikin wannan wata yan nefa Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba ku ikon kiyaye haƙƙin mutane wajen sake musu wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ya Allah irin azabar da muka sha bara a wutan nefa Allah kar ka jarrabe mu da shan irin wannan azabar a cikin wannan watan ya Allah Allah ka sa wannan wuta ta ci gaba da zama ta ƙara inganta sama da yadda take a yanzu ya Allah Allah ka zuwa da hankalinsu su bar mana wuta domin mu samu suhur mai daɗi da kuma buɗe baki mai daɗi ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ƙara wa nefa albarka Allah ka dawo da su kan hayyacinsu wanda suka kauce Allah ka shirye su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى